بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya na fuskokinmu a wannan rana ta lahadi a yau muna 29 ga watan juma'a da ula na'am 29 ga watan Jumada al-Ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da ɗaya ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya wannan shin darasin mu na 19 a cikin wannan littafi na Sharh Masailil Jahiliya littafin babban malami الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى wanda babban malami a Sheikh Salih ibn Abdullah al-Fauzan ya masa sharhi Allah ya saka musu da alkhairi darasin mu na satin da ya wuce mun shiga kan mas'ala ta uku daga cikin mas'alolin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya saba ma mutanen jahiliya akai wannan mas'alan shine wato ɗabi'a ta jin cewa biyayya ma shugabanni ƙasƙanci ne da tozalci fito na fito da su da kuma yaƙansu a fili wannan shi ake ɗauka a matsayin izza da kuma ɗaukaka da kuma ‘yanci muna kan bayani akan sharhin da malam ya yi dangane da shi wannan matsala ta, ta uku ɗin wanda muna kan shafi na hamsin za mu tashi insha Allah inda malam yake cewa wa hadha farqu ma baina ahli al-jahiliyyati wa ahli al-islam fi mas'alati wulati al-umur wannan shine bambancin da ke tsakanin mutanen jahiliya da kuma musulmai dangane da mas'alan shugabanni majibinta majibanta al'amuran mutane ahlul jahiliyyati la yarawna ta'ata li wulati al-umur su mutanen jahiliya ba su ganin ya dace a yi shugabanni da jagorori biyayya wai rauna zalika zulla suna ganin cewa wannan ƙasƙanci ne da tozalci wa ammal islam amma ko shi musulunci fa innahu amara bi ta'ati wulati umuril muslimina musulunci yayi umarni da ayi biyayya ma shugabanni jagorori majibinta al'amuran musulmai wa in kana indahum shay'un min al-fisq fi anfusihim koda kuwa a ce a karan kansu akwai wani abu na fasikanci da suke aikatawa akwai wasu abubuwa na sabon Allah wanda ake ganin suna aikatawa aw indahum zulmun linnas ko kuma ma suna zaluntar mutane addinin musulunci ya karantar da mu a yi musu biyayya yusbaru alaihim haƙuri ake yi a kansu addinin musulunci yusabbiru alaihim yana haƙurtar da mutane cewa ku yi haƙuri da shugabanninku li'anna fi zalika masalihun lil muslimi saboda haƙuri a cikin haka ɗin akwai maslaha ga al'ummar musulmai wa fil khuruji alaihim madarrun lil muslimina amma fito na fito da shugabanni kuma in aka yi shi to za a samu cutarwa ga musulmai a'awamu min al mafasid allati fil baqa'i ala ta'atihim مع انحرافهم الذي لا يخرجهم عن الإسلام in aka yi fito na fito da su to barnan kuma da za a jawo ta fi girma sama da wato barnan da ake ciki idan an yi musu biyayya matukar suna kan addini ba su yi abin da ya fitar da su daga addinin musulunci ba hadhihi alqa'idatu al'azima allati jaa biha al-islam fi hadha al-amr al-azim malan yace wannan ita ce kaida mai girma wadda addinin musulunci ya zura ita dangane da wannan al'amari mai girma wa amma ahlul jahiliya amma mutanen jahiliya kama sabaqa kamar yadda ya gabata la yarawna la yarawna iqada wilayati ba su ma ganin cewa ya kamata ma a nada shugabanci su abin da suke so shine kowa ya rayu kai kara zube kowa ya ci yancin kansa rayuwa kuma ba za ta taba tafiya da haka ba a ce an rayu babu shugabanci babu jagoranci rayuwa ba za ta ba za ta taba tafiya da haka ba shekul islam ibn taymiya yana cewa dare ɗaya da bayi za su yi karkashin jagorancin fasikin mutum ya fi alkhairi sama da dare dubu da za su yi babu shugabanci a kansu saboda shugabanci yana da muhimmanci a addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ku biyu kuka hada tafiya za ku tafi a mota to ku nada ɗaya a cikin ku a ce kai ne shugaban tafiyan nan balle in an hada a group za a yi tafiya wajibi ne a samar da shugaba kai ne shugaban tafiyan nan wannan shugaban shi zai ba da umarni ga inda ya kamata mu tsaya mu yi sallah nan ga inda ya kamata mu tsaya mu ci abinci ga inda ya kamata a tsaya a yi kaza ga inda ya kamata a yi kaza ga hanyar da ya kamata a bi wannan shugaban shine zai ba da umarni to in ya zama tafiya da za a yi daga Bauchi zuwa Gombe awa biyu da wani abu ko daga Bauchi zuwa Kano ko Jos duka duka awa uku hudu biyar da wani abu amma musulunci ya ce a zaɓi shugaba ina kuma ga rayuwar da al'umma mutum zai yi shekara hamsin sittin wannan shi ya fi cancanta da a ce ana rayuwa ƙarƙashin shugabanci saboda haka musulunci ya mutunta al'amarin shugabanci ya ce wala ya rauna sam'an wala ba'ad su mutanen jahiliya ba su ganin ma ya dace a yi biyayya ma shugaba ko ma a saurare shi bai ma kamata ma a saurare shi ba wa mithluhum al'umamul kafiratul an malam ya ce misalinsu shine wato al'ummomin kafirai na yanzu alladhina yaquluna bil hurriyati wad demokradiyat sune waɗanda suke kiran wato suna shelanta yanci freedom da kuma demokradiyya wannan tsarin tsari ne na kafirci tsari ne na kafirci ka'ida ita ce ita demokradiyya wato asalinta tun daga tsarin kafata ta kauce ma tsarin zaman lafiya domin shi addini a ƙa'ida ta musulunci in za a zaɓi shugaba manya-manyan mutane ake nema masu hankali cikin al'umma limamai da ladanai masu karantar da mutane da dattawa su zo su haɗu su tattauna a kawo mutum biyar a cikinsu a zub da mutum biyu a bar uku a tantance biyu a yadda ɗaya a cikin wannan guda biyun a tantance guda ɗaya sai ya zama shugaban mutane kowa ya masa mafaya amma tun daga tsarin kafa demokuraɗiyya sai aka nuna maka cewa da ƙuri'an liman da ƙuri'an karuwa duk matsayinsu ɗaya ka kwaya an samu matsala ai an samu matsala matashin da aka ba shi kuɗi ya yi jari ya karar da kuɗin a shaye-shaye shi ma kuma yan bashi kuriya waye zabo shugaba wanda aka bashi kudi ya je yayi karatu ya cinye kudin ya bar makarantar ya tafi yawo shi ma an bashi dama ya haulayi daka inda za a ce ga kungiyar limamai ga kungiyar karuwai inda karuwai za su fi limamai da ƙuri'a ɗaya sai a ɗauka wanda karuwan nan suka zaɓa a ɗaura shi akan wanda limam- limamai suka zaɓa to tun daga wajen kafa shi ita kanta demokaradiyyar tun daga kafa ta to daga nan aka bauɗe akan hanya daga nan aka kauce wanda shi a karan kanshi abin da zai amfane shi ko zai cutar da shi ya kasa bambancewa yaya ya kamata a ce kuma zai zaɓa mutane shugaba ya hankali zai kama a ce wadda ya san cewa wannan abin yana cutarwa kuma ya jefa kansa a ciki kuma shi ma a ce ya bi layi ya zaɓar mutane shugaba ɗan shaye-shaye ya sha giya ya bugu an ce masa kai mahaulayi ka dangwale ƙuri'a one man one vote kaga wannan ya kauce wanda zai ɗauko sigari tun daga kwalin sigarin za a gaya masa in kana shan sigari za ka mutu da wuri kuma ya sha an gaya mai cewa za ta masa illa a lafiya kuma ya sha a ina ga bai kamata ce yana da hankalin da zai yi zaɓe ba abin da zai cutar da shi ma shi a karen kansa bai kauce masa ba to ina kuma ga abin da zai cutar da al'umma to wannan shine abin da ya fara ba mu matsala a ce wai democracy government for the people by the people to the people shine democracy ba eh jama'a su haɗu su kafa gwamnati kuma a gudanar da tsarin a bisa yadda jama'a suke so shi musulunci addinin musulunci a wajensa babu wani abu wai majority carry the vote addinin musulunci babu shi a- babu wannan a musulunci addinin musulunci maslaha ake dubawa da mafsada a auna a ga wannan in an zaɓe shi za a samu ci gaba ta ɓangare kaza za a samu ci baya ta ɓangare kaza wannan in an zaɓe shi akwai ci gaba ta ɓangare kaza akwai ci baya ta ɓangare kaza to yanzu sai a ɗauko ci baya da za a samu sai a fara sanya su a ma'auni a gwada domin ka'idar musulunci kawar da ɓarna shine a gaba da jawo amfani to sai a duba a ga wannan in an zaɓe shi harkan kasuwanci za ta yi kyau amma kuma za a yi ta kashe mutane domin sai a yi comparing a ga wannan in an zaɓe shi ba za a kashe mutane ba zai yi ƙoƙarin kawo a matsalan tsaro ƙarshe Wash- amma sai dai kuma harkan tattalin arziki da kasuwanci zai ci baya domin sai a duba a ga da wannan da zai hau kan mulki ya ba da matsala a harkan tattali da wanda kuma zai hau kan mulki ya bada matsala akan harkar tsaro sai a duba a ga a cikinsu wanne ne barnansa tafi girma sai a yadda shi sai a ɗaura ma mutane wanda ake ganin maslahansa ta fi sauki wannan ya gyara kasuwanci ya kashe mutane to me yake nan ya yi aikin banza kenan wannan kuma kasuwancin ya ɓace amma ya tsare muku rayukanku aƙalla dai kowa komai za a fita a nemo to wannan shine ka'ida ta musulunci to shi yasa kaga ake ta kai komo a je a dawo a yi ta wahala su karan kansu masu mulkin demokradiyyar sun kasa gudanar da demokradiyyar yadda take a asali saboda haka tunda an ce mulki ne mutane za su haɗu su kawo gwamnati kuma a gudanar da gwamnatin yadda suke so To yanzu sai ka tara 'yan najeriya mu kowane mutum ɗari ka tambaye shi yadda ake gudanar da mulkin nan haka kake so zai ce maka a'a kaga ashe ba demokaradiyya ake yi ba kenan to abin da za mu fahimta shine duk wani abin da aka fita daga tsarin musulunci ko da an canza masa suna to ƙarshe zai kai zuwa ga zalunci ne to kaga shi yasa da aka kauce ma tsarin musulunci aka ce demokradiyya za a bi to ita ma demokradiyyar sai aka take ta sai aka tafi zuwa zalunci saboda haka yanzu iya a cikin definition din democracy iya abin da yake aiki shine by the people mutane ne za su haɗu su je su dangwala ƙuri'a amma to the people by the people wannan da an yi ya zama democracy gwamnati ne by the people amma to the elected personnel Mm, su wa'inda aka zaɓa ɗin su wa'inda aka zaɓa ɗin mulkin irin yadda suke so suke yi su ne masu cin ribar mulkin saboda haka wani zai gama jera layi ya yi awa uku hudu biyar a rana yana so ya dangwala ma mutum ƙuri'a amma da ya ce ya manta da shi yana ci sai ya manta da shi Eh. da ya ci sai ya manta da shi haka duk abin da ya dauko ko abin da zai duba shi menene profit ɗinsa a ciki menene income ɗinsa a ciki in dai akwai abin da zai samu shi to shikenan ba ruwan shi da kowa ba ruwan shi da mai al'umma za ta mora baya tuna waɗanda suka jefa masa ƙuri'a kuma in dai mutum na da lissafi ya san Allah ba zai bari ba wata za ta fito ta jefa ƙuri'an nan da goyo a bayanta wata da tsohon ciki za ta fito ta zo ta yi layi ta bi layi ta jefa ƙuri'a a ba idan an gama an ce a ce wai wannan matar ba ta da ikon ta faɗi abin da take so a yi a gwamnatin inda tsarin musuluncin ake so ƙur'ani da suna za a ɗauka ya mulki da su to sai a zauna lafiya amma tun da an ce demokradiyya ake yi to sai a gudanar da demokradiyyar yadda ta kamata idan aka ce an cire grand na shekara aka kawo jiha sai in jiha suka ce kashi saba'in ɗinsu suka ce ana so suna so a kashe grand ɗin gaba ɗaya a siyo kwaɗi a zuba a cikin gari shi ne tsarin demokradiyya ne haka za a bi haka za a bi to amma in ka kalli yanayin tsarin sai ka ga yadda kashi saba'in cikin ɗari ko tabanin cikin ɗarin mutane suke so ba haka ake yi ba ba a neman shawarar kowa a to wannan wannan shugaban ƙasan da ya ci shugaban ƙasa ba ana mika masa ƙasar ce subsidy has gone ba ko mitin bai da kowa ba ko 'yan majalisun bai zauna da su ba to shike nan ba shawari da kowa kawai ya ce subsidy has gone ya tafi abinsa to maganin da yake nan no matter bayanin da yake nan no matter how you will protest we must move subsidy wannan shine kalmar da ya amfani da shi eh wannan fito na fito da bore da zanga-zangar na san za ku yi amma dai za mu ci it means in dai har ka gamsu za a yi bore za a yi zanga-zanga ya nuna fa mulkin ba irin yadda mutane suke so za a yi ba kenan to an fita daga daga democracy kenan ana democracy yadda mulki irin yadda mutane suke so me kawo zanga-zanga kuma to ita kanta democracy ita kanta democracy ita kanta demokrasin da aka kirkiro ta su wanda suka kirkiro ta sun san cewa ba za a yi ta yadda ake so ba yasa a dokokinta suka ba ma ɗan ƙasa daman yayi zanga-zanga to in dai za a gudanar da mulki irin yadda ɗan ƙasa yake so to me ya kawo zanga-zanga kuma babu abin da ya kawo zanga-zanga
wani sabon hanya ne na bauta modernizing din bauta ne ba za su fito muku kai tsaye a ce har yanzu akwai bauta ba amma har yanzu abin da shugabannin da suke mana sai sun je sun karɓo makaja tsarin dictatorship ne yayi shi ne abin da muke tafiya a kai har yanzu democracy babu da yancin da zamu yi makaja na mu tsarin democracy by name ne dictatorship by action shine abin da muke gani a ƙasa kawai ana gaya mana kawai ga abin da aka tsara ne saboda haka a sanya mu mutane wannan ka'idar in dai ba ko ba kan musulunci ba to hala za a yi ta sha da haka su sanya mu mutane yunwa sannan kuma sai zo su yi kamfen da yunwar abinda suke yi kamar a ce maka mutum ne kamar a ce maka mutum ne ya kama kaji cikin masallacin nan ya rufe su a cikin masallacin nan ya kwana biyu bai ba su abinci ba sai rana ta uku sai ya bude musu kofa ya watsa musu gero kaga za su fito suna caccaka yanzu gobe duk yanda suka gan shi za su bi shi me yasa za su bi shi saboda suna tuna cewa jiya fa ya ba su gero bayan kuma shi ya yin watar da su to irin tsarin da ake kenan saboda haka in an yin watar da ku to sai a zo a ce to ga wannan ya raba tallafi eh ya raba palliative wa mutane bayan kuma shine ya kawo yunwa din saboda haka zai yunwatar da mutane sannan kuma a zo a yi kamfen da yunwa kuma mu kuma al'ummar mu har yanzu wayewar mu ta yi kaɗan har yanzu wayewar mu ta yi kaɗan har yanzu wai ba mu yi wayewar da wai mutum zai zama yana da raɗin kansa da 'yancin kansa a siyasa ba har yanzu kowa abin da yake dubawa shine ina ne zan je in makale in samu na kashewa ina zan je in makale in samu na kashewa to wannan shine idan an idan ilimi ya wadata wayewa za ta yi za ta wadata Mm. Kwarai kuwa. Kyau. Idan aka bari ilimi ya yawaita, to wayewa za ta yi yawa. Idan wayewa kuma ta yawaita wannan bautar za a daina ta. To shi yasa ake kokarin a kashe duk wata harka ta ilimi sawa'un ilimin addini ne ko na boko. Abin da ake abin shirin shirin da ake kenan fatan da ake kenan. Saboda haka kana zo kuna zo na kalau sai aka kaba muku wani bala'i da ba ku san ta ina ya faɗo ba. Yanzu ka duba sabbin kudirin da aka fitar da shi na haraji. Ka duba wannan abun yanzu. To.
nan da sun ji sati za ka yi ne an kashe tek fasu mai ne to an kashe su an kashe su kuwa kuma ɗan talaka su university ba su gurajin da wannan abin da wannan abin da university ne sai sai ke da sayar ba a kan gada university mara
haka ne to kuma wato sai ka rasa a cikin masu mulkin sai ka rasa su wane ne abin zargi a farko shugaban ƙasa gwamnoni ko 'yan majalisu ko talakawa to ko akwai na shirawar ko akwai ta shirawar to yanzu yanzu ire-iren waɗannan abubuwan ire-iren waɗannan abubuwan an kasa gyara su ya za a yi mulki tafiyar da ake so ba zai taɓa yiwa ba ba zai taɓa yiwa ba saboda haka a lalata komai a hargitsa komai a tallafi wasu 'yan ta'adda su dinga kashe mutane kuma hatta abin da za ka ji ana cewa wai an yi nasara a kan ɗan ta'adda kaza an kashe shi an yi waye duk wannan wani lauje ne cikin daɗi mu yanzu an kama ɗan ta'adda mu ba kashe shi muke bukata a yi ba abin da muke bukata a yi shi ne a fito da shi ya faɗa mana suwaye masu sponsorin ɗinsa shi ne abin da ba su aje shi ne da ba su aje to kuma yanzu an ce ɗan ta'addawa ne an kashe shi mun fa yanda muka ɗauke su makaryata we are not 100% cewa cewa an kashe shi in an ce an kashe wani ba mu da tabbas 100 bisa 100 cewa an kashe shi to to
shi ba ilimin bango yake da shi mala shi ba ilimin addini ne mutum baya ne ya tak bella tarji wanda bai ai da kai ma shekara 50 kuma ita wai gwamnati tana cewa wai tana neman sa ita kasar ai abin ai abin lura shine wato Najeriya ta zama dramatic nation ne ta yadda ta zama dramatic nation shine how possible a ce gidan rediyo ko wani gida sun yi hirar ɗan ta'adda amma wai har yanzu gwamnati tana neman shi bata san inda yake ba an yi hirar da shi a gidan TV online ta waya amma wai har yanzu wai gwamnati tana neman shi ne bata san inda yake ba haba jama'a har aka same shi ba aka hira da shi a tattauna da shi wayan ma gwamnati wai bata san inda yake ba tana neman shi
Wanda ga yaro ma da ya yi amfani da Twitter a yi comparing din shigowar Buhari, ya yi comparing din kibar matan shi da lokacin da suke kokarin fita a ibanka. Ya ce, a su mama an samu bambanci, ga yadda kike da amma ga yadda kike Malam daga presidency aka yi tracing yaron yana university. na less than Jigawa.
24 hours A to!
less than 24 hours Sai za a yi tracing din irin wannan kamfani zai hana a gagarin tracing.
less than 24 hours ai wace ai To, wace ai ai gwamnati ne ai wancan wancan ya taɓa first lady ne ya taɓa masu gwamnati ne wannan kuma ba ruwan ma ba ruwan masu gwamnatin saboda ba masu gwamnatin aka taɓa ba Saboda duk kidnapping din da ake waye ina aka taɓa cewa an kidnapping dan wani gwamna wani sanata ba ko dan wani sanata ko dan wani kaza babu ba taɓa samu ba
ko minista ko abin sai kawai a- aka yi kidnapping din gwargwar lantarki to amma shi ma ta To.
wasu shugaban kasa ne ko gwamnati ma mai ta yi a kai to sai gwamnati ba ta yi ba sai da ta yi wajen sarki sai kawai a zo cikin al'ummar mu a gaya mana cewa wai an yi kidnapping din sarki eh wai an kama shi har an kashe shi ma kashe shi sati subhanallah sa- sati uku sarki ba mai mai daraja lamba daya kuma har an yi har an yi hira da shi ya ce in gwamnati ba ki shigo ba za su kashe ni mai daraja lamba kuma daya an kashe shi kuma aka yi shi kuma kuma aka ci ba da gawansa to aka ci ba da gawansa
menene dalili shine wannan sarkin maganganunsa in kana ji zaka ga ya yawaita akan kokarin tinkarar yan ta'adda ai kuma malam muna kuma basarakin da yake shugabantar garin da sardauna ya fito ne Ai.
local government din zuwa sardauna kan ai ka gani ko ba komai ai haidar sardauna ko
ka gani ina su to wannan ba damuwarsu ba ce ai
ai ya sa ta ba su ne ai kuma su ba su mu ba sa su eh shi ne ba sa su ya sa ta ba su su abin da suke so shine duk wanda zai kusance su ko wanda yake wakilin al'umma ne to ya zama mai biyayya gare su abin da suke so ya zai faɗa wa mutane abin da suke so ya zai faɗa wa mutane ɗari bisa ɗari so ba ba wannan kuma ba zai yi ba a nan ne ba zai ba zai yi ba mu yanzu in mun zo mun haɗu a masallaci za mu gaya ma jama'a Allah ya ce kar ku yi bore da shugabanni kar ku yi bore kar ku yi fito na fito ma shugabanni wannan kuma ba shi zai hana su ma kuma a faɗa musu Allah ya ce kar ku yi zalunci ba to su abinda suke so shine a faɗa ma jama'a Allah ya ce ku yi haƙuri su kuma kada ce Allah ya ce ku yi zalunci su kada ce Allah ya ce kar ku yi zalunci amma a ce ma jama'a Allah ya ce in sun zalunce ku ku yi haƙuri it means kamar haƙurin da ake ba ma jama'a kamar goyon baya ne ake ba su na su su yi zalunci ba haka bane sam sam sam ba haka bane ba haka bane tunda har ta kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a da kansa duk wanda Allah ka bashi shugabancin al'umma ta ya tsananta musu Allah ka tsananta masa ashe wannan yana nuna cewa haƙurin da ake ba mu talakawa su yi haƙuri ba kuma dama ce ba ga su shugabanni ba dama ba ce a gare su abin su yana dama ne abin su yi nadama ne kwarai da gaske ai abun ni ina ganin cewa wannan abun kunya ne a ce ni a matsayina na shugaba mutumin da ya hau layi ya yi awanni yana jefa min ƙuri'a a ce in kasa yin abin da yake bukata har sai ya sake fitowa kan titi don ya yi zanga-zanga Ka- wannan abun abun kunya ne
abin da sai wallahi wallahi wannan abun abun kunya ne shi yasa ni ina tausayin mu talakawa ina tausayin mu talakawa amma wallahi ina tausayin shugabannin nan tausayin su ɗaya da nake ji shine sun kama hanyar fushin Allah amma ba sun kasa fahimta sun kasa fahimta sun kama hanyar azabar Allah sun kasa fahimta mafiya yawansu sun yafe rahamar Allah tunda ubangiji ya ce ku tausaya ma na ƙasa sai in muku rahama to suna jin cewa in dai har sai na ƙasa ya ji daɗi kan Allah ya musu rahama sun yafe
wala sun kowace samurai Eh, sun haƙura da rahamar Allah su wannan shi yasa duk wata ƙofa da aka yi cewa na ƙasa na hutawa ta wannan ƙofar sai sun toshe ta sai sun toshe ta saboda haka matsala da an gama wannan a faɗa wancan da an gama wannan a faɗa wancan da an gama wannan a faɗa wancan ba ran da suka shirya gyarawa wato rashin fahimta ne ai ai mulki da isa in al'umma tana da zaman lafiya da walwala mulkin ya fi cika mulki ya fi cika shugaba zai ce duk inda shi yasa jama'an tsaro ba shi yasa wannan zaluncin da suke yi ya hana musu freedom din da talaka yake da shi ni yanzu ina da freedom da in na ga dama zan tashi daga nan har wuntun da da ko in kil da kafa na sai dai in gaji da tafiya amma bani tsoron wani zai tare ni wai din saboda wai na zalunce shi amma su bai isa ba bai isa ba wannan jiniyan da ake sawa da waye ba wai izza bace da mulki tsoro ne wallahi tsoro ne kafin ya zo sai an turo ne za su zo su yi sobe a duba a ga hanyar akwai matsala ko babu in akwai matsala a ce su canza hanya shi kaza shi kaza me ya ja wannan saboda ya san cewa bai yi ma al'ummar abin da suke so ba shi yasa mafiya yawan su in sun gama mulkin ba sa iya dawowa cikin yan uwansu sun zauna ba za su iya ba na'am da Saddam Hussein yakan taka daga inda yake so inda yake so mm duk wani su ga lalle zai musu isa ne mm ba in ba su haka ba wannan nan su kuma haɗa da jama'a ba Mm. to ka gani ka ce wani da wani zai yi makami na duniya mutane da abinci ma da kyan sun sai da ya kokari faka dredging na nefa naya mm ya mai da wurin mashi kamar yadda kowane fada ba ke wani zazzan ne wanda ko ina ya kone a ai ba na samun takunkumi a suka ga cewa ya aka yi kirkiri suna wannan wurin ma green zone eh kuma yanzu ya zama ma wani hanyar samun kuɗi na- na ƙasar ma eh saboda dalilin ya ke ba sai da su zuwa su da yau asali ba to ba na sani da ba za su yi da to asali yanzu yanzu ka kalli sayyidina Umar sayyidina Umar radiyallahu anhu wani sarki daga Sham shugaban kasa daga Sham ya zo wajensa a Madina ya tada wani ya ce nuna mun gidan Amirul Mu'minin ya nuna masa gidan Amirul Mu'minin ya kalli gidan ya ga gidan ba kyau ba kasa ya shiga ya ce ina amirul mumin aka ce a hanyar shigowanka da za ka shigo gari baka wuce wani yana kwanci a ƙarƙashin bishiya yana bacci ba ya ce lallai tabbas na wuce wani yana bacci ya ce to shine amirul muminina ya je ya tashe shi ya ce an ta amirul mumin ya ce ana amirul muminin ya faɗa musu wasu kalmomi guda hudu ya ce da shi hakamta adalta aminta fanimta rasikhal ba'd ya ce ka yi adalci ka yi hukunci ka yi adalci sai ka samu aminci tsakaninka da talakawanka kashi kana bacci a kwanci hankalinka a kwanci a fili ƙarƙashin bishiya yana bacci yadda wani in ya makale a saman bishiyan zai iya duro ya cike shi amma ya san ya amintu da talakawansa ba abin da ya shafe shi ya samu waje ya kwanta
ta ko wani wani hoto da suka gani aka ga prime minister Mm, wani daga ingila ya zo zuwa ga yasa da sauran ya yana hutuwa gida a bauchi mm, yana son ya gaishe sai ya biyo shi bauchi shi shi ma wuce shi da shi ɗan yansu da da baba da bala suna shan rake kasa kan da ruwan haka ya wuce mm.
yana tambayar wani gida ne ba nisa najeriya ke da kaga wancan mutum ne shi sai shi ya yana da mutum yana da wuri tabbas akwai akwai wannan hoton a cikin gidan tarihinsa kwarai kuwa kwarai kuwa to kaga kaga yanzu wani gwamna ne a Najeriya yanzu zai sai wannan abu babu shi sai ka zuru
ba zai yi ba ba ba zai yi ba
yanzu ba zai yi ba jiya nake jin a social media dan dan wan baban alfanta Mm, ya ce walakin da ya sauka a minista ya'yan gidansu ma ba su da wayar da za su su kira shi isa ba su da access wayar da za su iya kira sa su gaisa su zumunci shi kuma ba zai iya shiga cikin su ma ya zauna mutum da ya sauka a minista sun da ya sauka a minista babu ya ce da shi da babansa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya
Allah kara mu wayar zuciya kai Allah ya sauke Allah ya sa mu dace wannan wayannan abubuwan sun yawa babu daɗi ba daɗi wani lokacin wasu lokutan idan talakawa suna zaune ba cika son karanta musu irin wayannan abubuwan ba dalili shine ƙara tuna bakin cikin da suke cikin to abin da galibi mutum ake son yana cikin bakin ciki shine a bashi way out way out kuma shine ƙoƙarin tsayawa da kafanka komawa zuwa ga Allah yawa in duniya bata gyaru ba a tashi a gyara lahira shi ne iya abin da zai in duniya bata gyaru ba a gyara lahira ai saboda ita duniya ba tabbas lahira kuma tana da tabbas duk yadda duniya ta gyaru kuma za ta wuce za ta wuce wayannan masu mulkin kuma wayannan masu mulkin kuma duk abin da suke yi duk abin da suke yi zai kare lokaci ne mulki kamar kujeran aski ne kan ka zo wani ya hau ya sauka kai ma za ka hau ka sauka ba mu wani waje shikenan mai yiwuwa gwamnan da yake gwamna a jiha a yanzu gwamnan da ya fara gwamnati a jihar ba mamaki lokacin da yake gwamnati ma ba haifi na yanzu ba mai yiwuwa an haife shi ma yana firamare bai ma san ina ya dosa ba wancan ya wuce ya tafi yau ga wannan nan yana kai saboda haka shi ma zai wuce zai tafi za a zo a wayi gari jaririn da ba a riga an haife shi ba kuma shine gwamna shikenan to haka rayuwar take saboda haka duk abin da zaka tara da duk abin da za su gama tara duk za su tafi su bari za su tafi su bari balle mulkin Najeriya kuma nan mulkin Najeriya take a wajen Allah duk wato dagawan da shugaba zai a yanzu ba zai irin na Fir'auna ba ne jihohi guda dubu local government local government guda dubu saba'in da wani abu yanzu gaba ɗaya jihohin najeriya guda nuna talatin da shida sai abuja local government in najeriya duka 774 ne ko yawan state ɗin fir'auna bai kai ba ko yawan state ɗin fir'auna bai kai ba to wanda aka ba shi local government guda dubu saba'in da jihohi guda dubu ya riga ya wuce ina kuma ga mai local government guda ashirin ko goma sha ɗaya ko arba'in just teaspoon aka ba shi ba an ɗan tsakura masa ne kawai zai kuma kare zai wuce zai kare zai wuce kuma za a tsaye da mutum dole dole za a yi mishi tambaya akan duk abin da aka ba shi na mulki dole za a yi mishi tambaya akai daga wani lokacin mu talakawa da waɗannan nasoshin ya kamata mu dinga hakultar da zukatanmu shine cewa duk yanayin da muke ciki Allah yana sane da mu kuma duk wani wanda ya yi zalunci Allah yana nan yana haddace da shi Allah baya mantuwa mai yiwuwa gwamnati da ta shuɗe ta maka zalunci kaza kai ka mamanta amma ubangiji yana nan yana rubuta cewa gwamnati kaza ta zalunci wani shikenan shi yasa wani lokacin ma in ka ga wani talaka ya fuzata ya ce ni wallahi shugaba wani tsakanina da shi Allah ya isa wani lokacin bai bukatan wa'azi ba shi kawai saboda zafin da yake cikin ransa ya fi abin da ya bayyana maka ya fi abin da ya bayyana kuma yana da haƙƙi ne na ya ce ya yafe ko ya ce bai yafe ba babu tilas a musulunci cewa in an maka dole sai ka yafe shek uthaymin ya faɗa cewa addinin musulunci ya raba tsakanin su yahudawa abin da suke cewa shine in an zalunce ka dole ka yafe dole ka yafe su kuma nasara suna cin an zalunce ka dole ka ɗaukansa in ka yafe ka yi laifi musulunci kuma sai ya bada ke baka zaɓi in ka so ka yafe in ka so kuma kar ka yafe amma tsakaninka da shugaba in ka yafe fa nima in baka yafe ba tsakaninka da shugaba shine roƙon Allah ya karɓa maka hakinka roƙon Allah ya karɓa maka hakinka amma a wajensu kan kai ka ba za ka iya ba gazawarka ce ma ta jawo har suke zaluntar ka inda za ka iya karɓan haƙƙi a wajensu da ba za ka zalunci musu ba da ba za su zalunce ka ba saboda haka sai sai mu yi haƙuri mu jure mu kuma yi addu'a mu roƙi Allah abinda kuma ake bukata shine mu dinga yi ma kanmu kyawawan addu'o'i kyawawan addu'o'i shugabannin da suke shugabantar mu addu'an da zamu musu shine Allah ya shirya su saboda shiryuwan su shine gyaran al'amuran mu in suka ƙara lalacewa kuma lamarin ƙara cikulkudewa zai yi in ka ji mutum ya ce Allah ya tsire ma shugabanni ya wargaza sha'anin su addu'a mutlaka haka to kamar ka je ka shiga mota ne za ka yi tafiya don direba ya bata maka rai ka ce Allah ya sa ana tafiya ka makance kaga yanzu an yi makanta ai ba shi ɗaya bane a matsala ai in yi makance kai ma ka samu matsala dan yanzu in kowa ya bacci a mota ya sha amma jire bai bacci haka tafiya ta lalace sai dai ana addu'a cewa Allah in masu gyaruwa ne ka gyara su in ba masu gyaruwa bane ka musanya mana da waɗanda suka fi su alheri azaba kuma tsakaninsu da Allah wannan tsakaninsu da ubangijinsu ne da kuma waɗanda suka zalunta amma Allah zai tsaye da kowane shugaba ya tambaye shi akan haƙƙin bayansa musamman kuma wannan al'ummar al'umma ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a al-Imam Ibn Kathir da sauran malaman tafsiri sun kawo hadisi cewa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai fara kuka Allah ya ce wa mala'ika Jibrilu ka zo ƙasa ka tambayi Muhammadu me yasa shi kuka ka tambaya annabi Muhammadu me yasa shi kuka sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya fi shi sani yana zuwa sai ya fara cewa ya rabbi ummati ummati abin da yasa nake kuka shine al'ummata al'ummata mala'ika jibril ya je faɗa mu Allah Allah ya ce ka dawo ka faɗa masa cewa inna sanuldihi fi ummatihi wala nasuhu al'ummarsa bai da matsala akan ta ya bar amanan su a hannunmu za mu yi masa abin da zai da shi ba za mu bata masa rai ba ba za mu bata mai rai ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa wani ya cuci al'ummata kuma ya sha wannan zai bata masa rai Allah kuma ya yi alkawari in dai akan al'ummar ka ne ba za ka ga bacin rai ba da bi musu kadin hakkin su saboda haka wannan shi yasa ko dai mai cutar da al'ummar annabi ya gyara ko shi ya gabacin rai amma dai Allah ya yi alkawari ba zai bata mu annabi rai akan al'ummarsa ba saboda haka al'ummar manzanta ya bar amananta hannun Allah ne a tsari na shugabanci kuma tsarin musulunci in shugaba ya zalunci ba bambanci tsakanin ya zalunci musulmi da ya zalunci kafiri ba bambanci duk sunan shi zalunci haƙi haƙi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai ce ran tashin alkiyama ni ne mai mulki mai adalci babu wani dan aljanna da ya shiga dan aljaddare shiga aljanna da haƙin wani dan wuta akan sa sai na kwatan masa haka koda wani a rubuta cewa wani dan wuta ne asalinsa dan wuta ne koda dawwama zai a wuta amma yana da wani haƙƙi a wajen wani dan aljanna sai Allah ya kwato masa kayansa ya ga cewa an farke ba a zalunce shi ba sannan a kai shi wuta Daga duk abin da za a yi duk zuwa da dawo da za a yi duk za a gama duniyar kuma Allah dama ya ce kullu man alaiha fan wanda yake kan duniyar nan zai gushe sai kare mulkin Allah shine dawamin mulki amma duk wani mulkin da ba na Allah ba temporary ne saboda haka malam yana nuna mana cewa daga cikin abin da ya jefa mutane a cikin bala'i a yanzu akwai wannan da'awa ta yanci da kuma demokradiyya demokradiyya wanda tsarin ta tsarin kafirci ne to sai dai tambayan anan shine shin waɗanda ake mulkan su da tsarin demokradiyya aka bar tsarin ubangiji su kuma ya matsayin su idan mutum ya ji a zuciyarsa cewa tsarin demokradiyya ta fi tsarin Allah to ya kafirta in ya ji a ransa cewa inda za a yi masa adalci shine tsarin demokradiyya tsarin Allah kuma zalunci ne a gare shi to wannan ya fita musulunci ya fita musulunci amma ya zama cewa ana gudanar da shi ne karkashin zaɓin karkashin tsarin babu zaɓinsa babu yanda ya iya to wannan shine Abdullahi dan Mas'udin yace shine al-kufru dunal kufr kafirci ne amma ba kafirci ba shine tsarin kafirci ne amma shi da yake zama ƙarƙashin tsarin ba kafirci yake yi ba saboda har zuciyarsa yana ji maransa cewa ran da aka samu sauyi za a koma tsarin musulunci kuma abin da yake so kenan abin da yake so kenan haka wannan tsarin da ƙasar nan take kai in dai ana son zaman lafiya wallahi sai an kore ta daga ƙasar amma in dai tana nan in dai tana nan to akwai matsala akwai matsala yanzu ka karanta tarihin kasar da duk abin da ya faru kafin ta samu yanci da waye to ai gunda a zauna a ci rashin yanci ai kafin a ce maka an samu yanci ana nuna maka makarantun boko manya-manyan turawa daga kasashen waje su ne masu karantarwa bayan an samu yanci kuma ana tara maka mutum 250 a aji daya malami ɗaya mutum 250 ya za a yi karatu ta yaya shi yasa zai yi wahala yanzu kaga yaron da zai gama ya yi graduating ko a secondary daga makarantar gwamnati sannan ka je jami'a ka same shi yana yin kos mai karfi zai wahala zai wahala jami'o'in ma da yawa ba sa iya tafiya saboda jam ba zai iya cin jam ba waye da ne ko kuma dama da yake amsa ce ake bayarwa saboda mai an riga an sani cewa ɗaliban ƙwaƙwalwansu ba bai ɗauki abin da za a tambaye su a kai ba sanda mai kyau kenan saboda haka duk yaron da zai yi rijistan waye ko ne ko iyayensa suna duba masa wani sanda ne ake ci sanda mai kyau menene ma'anar santan da ake ci shine wanda za a bada amsa sannan bayan an gama kuma shugabannin santan za su bi waye ko ne ko ɗin su kai musu kuɗi har headquarter saboda haka abin da ake dubawa kenan to saboda haka yaro ya gama makaranta da waye ko ne konsa 9 credit amma ba zai iya maka minti biyar mai kyau yana turanci ba ba zai iya ba to aka ce yi bayanin kanka da turanci ba zai iya ba mana wanda muka taba samu yana da exams din sau very good Mm, muka samu wasu makaranta na na hobi na western mm.
yawwa da kansu ne Ka gani?
ana da ana lokacin duk kariya ne ke duk sai da ni ba zai iya ba ba zai iya ba wallahi har yau kare wasu a sani ya ba zai iya ba to shi yasa kaga zai ci waye da neko da zai iya samun makaranta amma in ya zo jam tun da shi randomly ne kana nan makarantar ka da sai shi a nan santan za a kai ka can yalwa ko can tafa balewa a canza maka local government a harzi- hargitsa ku ka je ka yi exam din a gaba baka san kowa ba baya baka san kowa ba gefe da gefe baka san kowa ba saboda haka karshe ana bukatan cost din ana bukatan 280 ya ciyo 79 yanzu ya za a bashi makaranta ba zai yi ba ba zai yi ba haka zai yi wahala ka samu wanda ya gama makaranta ya gama makarantar gwamnati kuma ka same shi da course mai karfi zai yi wahala zai yi wahala sai dai wanda shi gifted ne mai baiwa daga Allah Mm. amma mafiya yawa ba sa iyawa da yawa sai dai ka gan shi a wancan ya tafi can NC ya tafi can College of Education din daga nan shi ma ya gudu ya gudu ba zai iya ba to saboda haka s- shi yasa komai din sai ya zama a hargitse a wargaje komai kuma yana buƙatar ilimi in duniyancin za a yi dole sai da ilimi in tsarin bokon za a yi shi ma dole dole sai da ilimi dole sai da ilimi kudin makarantar na ƙara tsada harkar tana ƙara lalacewa su makarantar ba ruwansu da karatun student shi lecturer ba ruwansa da karatun ɗalibi saboda haka abinda kawai yake duba shine allowance ɗinsa a ƙarshen wata haka in an tsara cewa a wannan semester za a yi karatu sau takwas zai wahala ka gan shi ya shiga aji sau uku zai wahala wani abin da kawai zai iya zuwa ya ɗauka ya ba mu ɗalibai shine handout Mm, wani kuma abin da zai ba su ko shine course outline sai tafi abinsa so maybe a karatun san akwai bukatan practical aspects duba a iya ba akwai bukatan kaza duba a iya ba duba a iya ba matsala babba makuwa babba makuwa saboda haka za a ce maka ga course ɗin da wane yake karantawa amma practical aspect na wannan course ɗin bai iya shi ba bai iya shi ba Mm.
shi yasa yanzu mun kan kuskura confession na kaza da musu fi da mun ga wasu hawa ko ba yake da sai gaske bane yake so kuɗi ne dan sai haka ne haka ne wanda suka guji jam masu tafiya ta su zai dinnan su yi gada ai wanda suka guji jam za su yi jam ne eh ba za su iya cin jam kamar 300 ko 100 a lata to to su can ma ya tafi sudan ya je karanto medicine a Ju- a Su- a sudan eh to wanda ya gudu majam ya zai yi karatun medicine ba ai ba zai taɓa yiwa ba ai ba zai taɓa yiwa ba Da haka duka asibitocin gwamnatin ba ƙwararrun ba ƙwararrun likitoci mafiya yawan asibitocin gwamnatinmu a yanzu in kaje in dai babu wuta a gari to ba wuta a asibiti da idona da idona ni na gani a asibitin gwamnati a cikin garin nan wallahi da a shigar da wata mata tiyata ana ce haɗo toci torchlight abinda da a je a haska waye da shi da a yi mata tiyata torchlight yanzu wannan fi sabilillahi ya za a yi a zauna lafiya a haka kuma sai an je an gama an kashe matan sai a ce jawai a ce ma iyalanta su yi haƙuri kaddara ne haka Allah ya kaddara dama ajalinta ya yi na'am ajalinta ya yi ba za ta mutu ba amma akwai sakacinku a ciki ajalinta ya yi ba za ta tsallake ajalin ba eh wannan gaskiya ne amma akwai sakaci a ciki akwai sakaci a ciki daga duk wanda ya tashi bai da lafiya sai ga abin da yake nema shine asibitin private saboda yana ganin cewa nan ne zai je biya kuɗi a yi mishi aiki nan ne za a je a kula da shi amma ka dubi asibitocinmu na gwamnatin ka je ka gani ka ga yadda suka lalace duk asibitin gwamnati in ka je jinya in ka je jinyar wani zaka kwana a asibitin ba ka kaunan shiga ban ɗaki ya kama ka saboda babu kyau patient suna kwance a cikin ɗaki ruwan ban ɗaki na gangarowa cikin ɗakin sauraye kan ba a lissafi da ka gama jinyar patient shi ya warke dawo gida kai maka kwanta saboda ka sha cizon sauro to yaushe za a gyara wa'in abubuwan fi sabi lai yaushe za a gyara wa'in abubuwan kuma ba a shirya a gyara din ba hanyar da aka ɗauka din kwata-kwata ba hanyar gyaran ba ne kwata-kwata ba ɗauki hanyar da za a gyara din ba ba don hanyar da za a gyara din ba har yanzu su shugabannin ba su taɓa ji maransu za su yi wani abin da za su sauƙaƙa ma talakawansu ba har yanzu wanda ya ma yunƙuro ya nuna cewa al'ummarsa ce a gabansa sai a yi ƙoƙarin dakular da shi sai a yi ƙoƙarin dole sai an yi ƙasa da shi saboda abin da ake so shine ka zo mu haɗu da kai mu ci karen mu ba babbaka wannan abin da ake so kenan idan wani shugaba ne ko wani babba ne ko sanata ne da ka ce ina neman appointment zuwa gare shi ga wani zan kan shi da an fahimci wani mai addini ne zai iya gaya masa gaskiya wallahi ba za su bari kaji ba ba za su bari ba duk abin da za a yi sai dai a yi ta yin shi daga masallaci a tura sai sun gana ma su nuna mishi da abin da zai gani ma program ne shi nuna masa za a yi sai an gada ma nuna mishi haka bai ma fahimci wa talakawan suna cikin kunci ba amma irin shugaba a ce maka talakawa suna wahala suna kunci amma shugaba ya yi wata uku wata hudu talakawansa ba su ji wani jawabi daga bakinsa ba ba ruwan shi da su in zai jawabi ma jawabin jawabin jawabin bacin rai jawabin bacin rai duba irin wannan to har wani sanata ya fito yana matalaka ba'a da sunan cewa ya ku daina ce kuna jin yunwa wai mu ma sanatocin yunwa muke ji wannan ba'a ce mu abin da muka ce shine inda gaske ne irin yunwan da muke ji yana ji Allah ya fidda mu da shi baki daya in ko ba'a ce yake mana to Allah ya mai da shi matsayin da talakawan suke ɗanɗana ya ji ana ba'a da yunwa ko ba'a yi na eh eh a abin da yasa zamu mishi wannan addu'ar shine bai fahimci yanayin da talakawan suke ciki ba saboda haka abin da yake yi musu abin da yake ma talakawan shine ba'a da kuma tunkarin ubangiji cewa shi ma yunwan yake ji to shi yaka ce inda gaske yana jin yunwa to Allah ya hada mu da shi duka ya fidda mu daga yunwa in ko ba'a ce yake yi da wasa da ubangiji da sakaci da ubangiji to Allah ya yi baya da shi shi ma dan ya ji mai ake ji ba mu masa addu'a Allah ya tsine mai ba mu masa addu'a Allah ya wargaza shi ba mu masa addu'a a'a abinda yake so shine ya ji mai talakawan suke ji su talakawan yanzu me suke ji amma abin babu daɗi ba abin babu daɗi daidai lokacin da ana cikin yunwa ana bukatan abincin da za a ci wai ana lissafin wai an gyara mashi an canza ma shugaban ƙasa jirgin ruwan yawo
siya mashi ma ne mala aiwa ta bayyana ma a kansa aka fara To, saboda tsabar rage rashin imani talakawa suna jin yunwa kana shugaba kana shiga jirgin ruwa kai ka tafi yawo to ga ta wani irin wannan abubuwan da suke gaba kamar yadda ka faɗa ba a so a rinka kuno su don kamar kan duk zama da ne haka ne sai a wani a mutu a zuwa Allah ya gyara su wannan gaskiya ne amma a ce bitar su kira su kaza rashin jin daɗi Mm.
kuma ga abin da aka ɗora musu bai a kai na'am to ne ne za a yi gaskiya ne rayuwa ma ɗin siya ma a idan ne ma kuma wancan abubuwan ne kuma a kan yasa abin da ake yi ya san abin da ke a cikin shi idan ma a masu wuce wajen ma a yi masu biyayya a yi addu'a Allah ya gyara musu ma masu nasiha irin da ba su faɗa mana ba social media nan ba abin da ta bari a shi ne ce ma a sai ranar da aka yi a ranar kowa ba da abin da kowa bai sani ba Ai, an amma ta sani.
tuna abin kamar ka tuzo mutane a babu abin da kowa bai sani ba kuma ce ai biyayya ai addu'a ba sai ai addu'a ana da fito mace kunyin da wannan gaskiya ne wannan wannan shine abin da wannan
Wannan- to wannan mutum ya za ta samu kunyin masa addu'a kana ganin kifi ya zama ce ka kuma babu alaman yayi nadama a babu ba babu a ba ba alama to ta ya za ta samu kunyin masa addu'a alaikum ta ya za ta samu babu alama babu alama matsalan gobe ba mu je wani Allah sauke ba mu zuba kamfe ba a gyara jiyar shekarun jiya ba haka ne sai ɗorawa ake a kai Mm.
kullum sai ɗorawa ake a kai kowa na jiya cikin kowa sani sai a kuma magana kawai a jiya tunanin Wannan gaskiya ne.
wanda suke kamar da zuwa Allah ya gyara Allah ta'ala su.
ya samu dace Allah ya ba mu mafita Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya kawo mana mafita Allah ya kawo mana sauki wani lokacin duk abin da za a faɗa ma mutane na farko kamar yadda shi ya ambata kamar ƙara tuni ne ake mutum ne na cikin yunwa ya ke ƙara gaya masa ba kana fashin yunwa kuma ba a ba shi abincin ba kuma ba ba shi abincin ba kaga mutum yana cikin yunwa ka gaya mashi kai wani ba kana jin yunwa kuma baka ba shi abinci ba to kaga akwai ƙara tunzura a ciki wani lokaci kuma bayyana ma mutane wasu abubuwa yana da amfani amfaninsa guda ɗaya shine ya kamata kowa ya zama yana tafiya ne ala basira ala basiratin shine kowa ya san cewa ina ne fa aka dosa akwai wanda yanzu in ka tare shi ina kasar nan ta dusa ko zai ce maka ana yunwa shi iya matsalarsa kenan ina aka dosa bai sani ba me kawai shine shinkafa ta yi tsada shinkafa ta yi tsada to wasu matsalolin kuma shi wannan da iya abin da ya sani shine shinkafa ta yi tsada yana da gudumawa kashi saba'in cikin ɗari na gyara su saboda haka dukkaninmu muna da gudumawar da za mu bayar domin gyaran wannan al'ummar da kuma gyaran wannan ƙasar mafi girman gudunmawa wanda za mu bayar shine addu'a ma ƙasar yi mata addu'a in ma ba mu yi ma shugabanni addu'a ba don ba ma son su ai ƙasar tamu ce kuma babu inda za mu je da tafi mana nan duk inda ka je har yanzu sunanka bako ba inda za ka je ka samu citizenship by birth sai inda aka haife ka duk inda za ka je ka samu citizenship by kaza by wacece by wacece duka ɗan ɗaurin ɗosana ne kai ɗanɗala ne kai duk wannan daga bayan baya ne amma asalin inda kake inda aka haife ka nan ne kai ne asalin nan ne citizenship ɗinka yake kuma a ko'ina ne kake nationality ɗinka wannan kasan za a jingina shi zuwa gare ka saboda haka koda it- koda su shi gabanin ba ma san su ya kamata mu so kasar mu annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa kuma yana addu'a ma kasansa annabi yana addu'a yana cewa ya ubangiji bawanka annabi ibrahima ya roƙe ka ka saukar da albarka da arziki magarin makka ni kuma yanzu ina roƙonka ka saukar da irin wannan albarka da arzikin magarin madina saboda shi annabi ibrahim yana zaune a makka shi ko annabi yanzu ya hijira da Makka- daga makka ya dawo madina haka da ya dawo madina ya samu madina suna da yawan kasuwanni da yawan dabinai yana addu'a yana allahumma barik lana fi tamrina allahumma barik lana fi muddina allahumma barik lana fi sa'ina Allah madinar mun nan kai mata albarka dabinan madina kai musu albarka mudun awon madina kai musu albarka kai ma kasuwannin madina albarka saboda albarkan ta ratsa ta shiga ko ina amma mu sai muka tashi muka ce muka tashi muka ce shugaban kasa Allah tsine masa gwamna Allah tsine masa dan majalisa Allah tsine masa to sai Allah ya karba tsinuwar to ya ina za mu saka mu kenan ina za mu saka mu kenan Daka yanzu in ka fito ma ka ce Allah ya gyara shugaban nan sai a ce kun ga wannan mai yiwa an sanya shi. Eh abinda za a ce maka kenan. Wannan mai yiwa an sanya shi, mai yiwa an bashi kuɗi, mai yiwa an yi kaza, mai an yi kaza. Duk mai lissafi kuma da tunani za ka fahimci ce cewa gwamnatin Najeriya ma an da ta sai ka gaba ɗaya nawa za ta baka. Nawa ne abinda za ta baka in da ta sai ka. Marubutan shugabanni kalan wannan. so addu'a in za a yi makasa ana yin ta ne da sunan ibada da sunan ibada duk abin da zaka samu wajen goyon bayan wani koyi mishi addu'a bai kai abin da zaka samu a wajen Allah madaukakin sarki ba in na duniya ne kuma zai kare ma indakum yanfadu ma indallahi baq abin da ke tattare da ku zai kare na wajen Allah kuma yana nan a dawwame ba zai kare ba saboda haka muna roƙonka Allah ka gyara mana wannan kasar tamu Allah ka shirya mana waɗannan shugabanni wannan yanayi da muke ciki Allah ka kawo mana sauyi mai albarka Allah ka kawo mana canji mai albarka Allah ka albarkaci rayuwarmu ka albarkaci ƙasarmu shugabanninmu Allah ka ɗora su akan hanya madaidaiciya kiraye kiraye da talakawa suke Allah ka sa ya isa zuwa gare su in ya isa zuwa gare su Allah ka ba su ikon aiki da abin da talakawa suke bukata a gyara a canza Allah ka sa su yi mana abin da zai yarda da kai Allah ka yi mana albarka ka yi musu albarka ka shirya mana su ka kintsa su ya ubangiji waɗanda suke da tunanin talakawa a zukatansu ya Allah muna roƙonka Allah ka ƙara ɗaura su akan hanya madaidaiciya waɗanda kuma tunaninsu ba talakawa ba damuwansu kansu da ƴan uwansu da abokansu muna roƙonka ya Allah in masu shirya ne Allah ka shirya su in ba masu shirya ba ne Allah ka sauya mana su cikin aminci Allah ka kawo mana canji mai albarka Allah ka kawo mana canji mai albarka Allah ka kawo mana canji mai albarka wayannan guguwan da suke zuwa suna ɗeban matasanmu da 'yan mata da al'ummar mu baki ɗaya Allah ka sassauta mana su Allah ka sassauta mana su Allah ka gyara mana wannan ƙasar tamu Allah ka gyara mana wannan ƙasar tamu ba mu iya gyara ƙasar nan sai kai ya ubangiji Allah ka kawo mata ɗauke Allah ka kawo mata agaji ka gyara mana harkan iliminta ka gyara mana harkan tsaronta ka gyara mana harkan kasuwancinta harkan tattalin arziki Allah ka gyara mana komai na ƙasar mu muna roƙon ya Allah ka gyara mana Allah ka yi mana albarka baki ɗaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك واتبع سبيلك وابتغى رضوانك يا هادي يا سلام يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين